Silvati. إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأنبياء عليهم السلام مكية وآية مئة وعشرين عشرة آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر يوم جلاله العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ ارتضي لنا بهذا المعبد وتعلم بنا من تأتي لنا بالبصر سورة الأنبياء wannan sura ce da take magana annabawa sura annabawa da take magana an ambace ta da haka saboda ta kawo kisoshin annabawa da yawa kowace sura ga kalla ne a sama ta ba a kawo kisa wani annabi ɗaya ko biyu da ne kisa annabi musa da fir'auna da za a ga har ƙananan nan na mufassalu sai ga sai haka an kawo wannan ayar kaman ta kawo labaran annaba da yawa shi sa aka ambace ta da sura annaba masu hikima ko ahalun lafi suna cewa malamai rabbaniyai suna cewa wai an yi an tattauna tsakanin annabta da yarsa wani sata kuma annabta mace to kin ga ko ja babu ga sura annabawa wallahi ko ja babu na ban miki sai dai ni kuma na gode Allah Allah ya ce shi ma wali ne Allahu wali lazi Allahu huwal wali ya faɗa an ba mun ya ce ga surar suratul auliya ba sura auliya amma kuma ga Allah shi ne Allahu huwal wali yau amma ban ya ce shi annabi bane Allahu nabi ko Allahu mustawi ko mustawi ko kaza to makiyatun wahaya a makka ta sauka kafin hijira ittifaqa mi'atun wa ijda asharata aya ayoyin ta ɗari da goma sha ɗaya ko mi'atun wa ta asharata aya ko ɗari da goma sha biyu a ina ne me ya jawo ɗari da sha ɗaya ko ɗari da sha biyu saboda ayar أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفسد لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون to ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum akwai wanda suka tafi aya ce a nan wajen wannan aya ce a nan wajen wannan aya ayoyi biyu kenan ɗaya aya ta tashi daga uffin lakum wa lima ta'buduna min min dunillah afala ta'qilun akwai wanda suka tafi kuma kamar ruwan shi nan a wakati ne ai ko mutum ma ana tsayawa din amma tsayawa wakati to kaga dan haka mu aya ɗaya ce a wajen mu wannan da ya ba komai bane wani wani wakati ne sun yi aya a wani da an tsaya da yake da a wajen to aya goma ɗari da goma sha ɗaya ce ko ɗari da goma sha biyu ita bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai jin kai a nan duniya mai kyauta a nan duniya maganiya wanda ta gama kowa da kowa komai da komai haka ya aiko mana annabi sallallahu alaihi wa sallam sallaka illa rahmatan linnas haka wanda Allah anan rahama ne ga kowa da kowa ya gama kowa da komai za mu ce sai mu musulmi sai kaza sai kaza ko kuma nan Allah sai mu musulmi zai yi wa kaza sai mu mu'minai ko sai kaza duk ba haka bane nan gidan hikima ne duniya ce nan da ta kai darajar fukafukin sauro da Allah bai shayar da kafin ko kofin ruwa ɗaya ba saboda tsaba ba ta kai komai wajen Allah ba duk kowa ma ya ci ko kai ma an ka zubar da abu a shara ba ka damu ba ko ma waye ya ɗauka ma'ana shara ce nan sai dai kuma a hikima Allah din a sharan ma kuma hikimarsa ta zahirin ma ai a sharar ma wani zai ga ya arziki da sharar ko akwai dan wasa ko ya ce sai ya zama shi ma dan kwata kwame da shara ko wani zai wani dan wasa mai ban dariya to haka ne ai sharar ma gashi nan ana zuwa to a cikin sharar ta duniyar da komai a nan muminai suke yin noman lahira a nan kowa yake tsintar gwangwanayen da za su amfane shi a lahira a nan kuma wanda yake shiga wuta shi ma zai ebi nasa sharar ce duka ba ɗaya nan ga a ta nan kawo ta kai fa buga bikin sauro ba da Allah zai shayar da to kuma ikon Allah ga ilimin nan na technology ya nuna mana gaskiyar wannan magana cewa duniya ba ta kai buga bikin sauro ba shirme ce na kan mutum ya damu da ita ma'ana kan mutum ya damu da ba kai ya yi kasuwanci kai ya tara abin duniya kai kai zai rayu a ciki zai iyalinsa za su rayu ya sani shekara nawa Allah ya rubuta masa talauci ba shi da amana shi a miskin ba shi da amana abinda Allah ya hore ma ba ka tara na mutane ba wannan gwara talaucin da azabar wannan kayan mutanen da ka handama ba abin da zai kara ma sai talauci aka ne ka neman arzikin ka ce talauci ba shi da amana ka ta neman halafin ka ta neman arzikin ka kana tara ba komai ka ci ka ciyar da iyalinka ka wadata ka wadata iyalanka ka sadaka ka nemi lahirarka ma dalla da dukiya dukiya kirki a hannun mutumin kirki haka annabi ya faɗa madalla da dukiyar kirki a hannun mutumin kirki ai mun ga haka madalla da dukiyar kirki a hannun mutumin kirki to amma in dukiyar banza ta zo hannun mutum banza kuma an shiga uku ko ko dukiyar ta kirki ta zo hannun mutum banza duk dai an shiga uku duk ga baki da to ba wannan ake nufi ba technology ya nuna mana wannan Allah ya gaya mana alqur'ani kuma mun gani a qur'anin halitta kauni a qur'anin halitta ba abin da ya kai gidan giza-giza rauni ko da hannu sai ka haka yaye shi ko da sanda ko da tsintsiya ko maki ya ka haka hu ka bushe shi wa inna auhanal buyuti sai Allah ya ga mana kuma a kauni ta karatu wa inna auhanal buyuti la baitul ankabut baitul ankabut mafi raunin gidaje gidan giza-giza a kuma ga takanolajin zamani na yazo ya shirya duniya gaba ɗaya internet wai yanar gizo-gizo duniya gaba ɗaya gashi na an zuwa ta a yanar gizo-gizo ashe yanar gizo-gizon ma ta ta fi duniya ma daraja da da kawo da ƙarfi da haka da ƙarfi da haka masu cewa ba za a fassara arrahmanu ala al'arshi istawa da daidaito bane suka yi amfani da hankali suka ci sami da duk wanda ya hau kan abu ya zauna to abin ya fi shi ƙarfi ya fi shi ƙarfi da kaza kaza to ashe yanzu kaga tun daga duniya ta hau kan gyana gizo gizo dare dare ta zauna ashe na gizo gizo ta fi ta ƙarfi to kuma haka ne duniya tsawon mafarki in Allah ya ga dama yanzu ta zo ma aka dinga mafarki mai da gaske ne kuwa a uzun Allah ya mana in Allah ya ga ya tafi kuma tun da gaske ne kuwa Allah ya kiyaye mu barka annabi sallallahu alaihi wasallam to nan duniya gidan hikima ne gida ne na na duniya gida ne na mashi'ar Allah gida ne na bayarwa da kowa da kowa amma arrahimu mai jin kai na keɓa kuwa a lahira nan duniya inna Allah la ra'ufun bin nasi inna Allah bin nasi la ra'ufun rahim nan duniya inna Allah bin nasi Allah ga mutane duka lara'ubun mai tausasa ne rahimun mai jin kansu ne rahmaniya gidan nan gidan duniya kowa amma arrahimu kuma jin kai nake eh kyauta nake da amma kuma a lahira eh muminai banda fasikai sai kaza ka nan kuma hikima hikima Allah jimi hikima aka kai ta gidan mashi'a mashi'a aka kasa gidan hikima sai nan kuma sai wanda ya yi aiki sai kaza sai shari'a to nan kuma nan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina raufun rahim nan ko na mu'minai ne manzo bil mu'minina raufun rahim nan sai ka bi shari'a ka sai ka bi shari'a ka ka kuma nan to duk gaba gida to wai yanzu za ka fasara kowace kowace sura sai ka ga bismillah a kanta da haka wa'inda suka ci su ne kan gaba suka tafi har fatiha ma sura ce suratu fatiha su ke kitabi ita ma akwai bismillah a kanta ita ce magan gariya akwai bismillah hatta surar bara'a surar takobin da ake cewa ba bismillah a kanta malamai rabbaniya sun tafi Allah adali ne kuma mai karamci ne ga su ga bismillahir rahmanir rahim nan ya kai ta surati namli ya ajiye innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim wai wasiqa annabi sulaiman ne da zai da zai wasiqa innahu min sulaiman wannan ana faɗan ma ga wata wasiƙa daga Suleiman ta zo wajen sarauniya Balkisu me a cikin wasiƙa farko abin da ga bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa tuni muslim ko ga bismillahir rahmanir rahim to ikon Allah yanzu in ka caje bismillolin Qur'ani kuma kafai da suka tsara Qur'ani nan suka rubuta sun goge komai amma su suka tabbatar da kowace suna ya tsora mata bismillahir rahmanir rahim su suka tabbatar da wannan yanzu bismillahir rahmanir rahim a cikin qur'ani zaka ga wannan saboda tafsiri saboda a gane karatun a gane wa kowace a shi sa wannan surorin kuma suna da amfani da aka sassa su dan a gane kowace sura ga inda ta sauka su ba sun sani ba su da bukata amma dai bismillah kowace Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba na gane jibrilu ya gama wannan sura zai shiga wannan sai ya ce bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim to dan haka duk in za a karanta sura farkon sura sai ka ce bismillahir rahmanir rahim in farko ne amma in wata aya za ka jawo ko ka faɗi wani sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir kamar yadda Allah ya faɗa tabaraka wa ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ka faɗa aya saboda Allah tabaraka wa ta'ala ce in za ka karatun ƙwani fasta izbillahi mina shaitanin rajim da in za ka karatu ka ce a uzbillahi mina shaitanin rajim kowace aya ko a ina ka ɗauko ta amma in kan in kan sura haka bayan ka ce uzbillahi sai ka ce bismillahir rahmanir rahim haka to dan haka ko a sallah ko ba a sallah ba duk mutum zai karanta sura ya ce bismillahir rahmanir rahim shi imamu shafi'i a wajensa in kai sallah kai fatiha ba kai bismillahir rahmanir rahim ba baka da sallah wannan shine magana ɗaya a wajen imamu shafi mu kuma a mazhaban mu baka rahiya ce ka karanta kai kai ta to malamai suka ce dai ai karahiya ne wata ce sallah ta ɓaci ba to in wancan kuma shi ya kowa ya san waye shafi in shi ya dace shi a wajen sa ba sallah ma ai haka kuma yanzu hadari ya faru hadari ya faru duk da dai abin daga Allah ya yarda da masu mazhaba Allah ya saka musu da alkhairi alheri suka yi da abu da hadan daga mazhaba ya zo mana kuma hatsar ma daga wajen dan asu da saboda ya yi ayar haka kuma ya dawo nan Afirka ya zauna a Misra shekara wajen goma Imam Mali yana can kan ƙasa yana fatawa har ya haɗu da Imam Nafi kuma ya karba a wajensa ya ce wai muka rawaito akan bismillah ne imamu nafi ya ce mu abin da muka rawaito ma aljaharu biha a dinga bayyana ta ba mazhabar hanabilawa ba a faɗe ta asirce yanzu kaman saudiya din nan ma hanabilawa ne mazhabar ahmad bin hanbali suke bi zaka ji sun faɗi bismillah amma a ƙasa bismillahir rahman to mu kuma yan koyo na ƙasar mu shi kenan ma dai an cire duk gaba gida to kowa ma waye ka yi bismillah mun gode Allah Allah ya kawo mana mujaddadi wanda ya jaddada shari'a ya komai Allah ya kawo mana shehu Ibrahim radiyallahu anhu yace a tabbatar da ita tabbatar da ita aka shawiya aka shawani ya tafi ko ai ko shawa an je a Fatiha kawai yake bismillah ka nace to a Fatiha ma ta kaka aka yi wayan sun ce mai kirista wayan sun ce mai shafi'i wayan sun ce kaza kaza bari ya je abu amma kuma kai dan fara da ka gane karatun kai fa bismillah a kowace kai bismillah a fatiha kai bismillah a sura wannan malamai sun ce abin da yasa Allah ya ɗaukaka imamu shafi'i din nan saboda bismillah da yake yi a cikin fatiha ɗaukaka sunnan manzo Allah da shi ma Allah ya ɗaukaka shi saboda ƙarfin ta tsaye na ali ko a sallar sirri ya ce bismillahir rahmanir rahim don kowa ya ji ya san sunna ce ba kamar yadda aka Allah ya dada su to bismillah ismal azim ce kowace sura tana nan to har ita ma bara'at da ba bismillah a kanta ba wai in ka zo karanta ba a'a aka ittifaqan sahabbai suke sun ce ba sani ba ko tare take da lamfalu ko daban-daban ne Abdullahi bin Abu ya ce ikon Allah lamfalin da ta sauka shekara biyu an zo Madina ranar yakin Badar bara'ar da ta faru shekara goma ana Madina tsakanin shekara watan ta a cewa ba a sani ko a haɗa suke ko kaza saboda sun karkaratun yayi kama iri ɗaya to aka Allah ya shiga kuma manyan mu ne sun yi haka kuma ba wanda zai warware amma dai Allah karimi ne dai kowannan din ma ba hujja bane malamai sun ce ga Allah nan ya ajiye bismillahir rahmanir rahim a suratul naml wannan ita ce ta zara'a ba fa a karanta ba ba fa a faɗe ta ba a yadda a take din na ko ma wala zikrillahi akbar din da wani suke faɗa duk ba za a faɗa ba ita kuma haka ta zo dalala da an zo kawai ne ka ce bara'atu min Allah haka ta zo ita kuma haka ta zo to wannan kenan to bismillah tana da abu zahiri da baɗini bismillah wannan hadaratu zafi zatul ba'at ne ar-rahman wannan hakika muhammadiya ce nan kowa da kowa ne mashi'a ce suka ce sai wane sai wane sai mashi'a ce ar-rahim wannan kuma shari'a ce sai muminai sai mutum sai kaza kaza lahira kaza to haka ne ismi ne sifa ne kuma zati ne to duk dai in ka ce bismillahir rahmanir rahim kamar da to ya zo duk qur'ani Allah duk littafin annaba Allah ya tattare su ya zuba a qur'ani duk Qur'ani Allah ya tsare shi ya zuba a Fatiha duk Fatiha Allah ya tsare shi ya zuba a bismillah bismillah gaba ɗaya an dunkule ta an zuba a digon ba bi kana ma kana wa bi yakuna Allahumma ya alifu salli wa sallim ala al-ba'i wa nuqatihi wa shakalatihi eh mana alifu wa nuqatihi wa ba'u shakalatu walhamdu zatun qabla za wa sayyidu عليهم راجل بسم الله الرحمن الرحيم الله صلى الله عليه وسلم tsakanin bismillah da ismal azin kamar tsakanin farin ido da bakin ido mana abu ɗaya ne abu ɗaya ne abu ɗaya ne ma'ana da mutum ya zo bismillahir rahmanir rahim a wajen mu mu ƴan adam kaman kun fa yakuni ne a wajen Allah inna ma qawlana shay'a aranna an naqul lahu kun fayakun to da ɗan adam zai faɗi bismillah a cikin jam'iyyatul uzma sai mata ce ya tashi bismillahir rahmanir rahim kuma labari ya zo mana bayan Allah wanda suke da tasiri da ismal da bismillah din nan mun ji daga wajen shehunanmu da yawa cewa an taɓa yin wata sallar idi zamanin sarkin kano abdullahi bayero Allah ya ba mu albarkarsa an faila na farko zamaninsa to an kwana ana ruwa an kwana ana ruwa masallacin idi har ya cike ruwa ya kwankwanta wannan akan ga irin haka to ga sarki ya fito ya kawo kai ga ruwa sarki ya ga mutane duk tsaye lafiya ai inda za a yi shimfiɗa ne ya jike kai ma inda za a yi ma shimfiɗa ba shi ne ake so a nemi izini ko a koma can masallacin juma'a na kofar gida ina ne ake so za a yi min shimfiɗa sai aka nuna masa sai ya taka ya ce bismillahir rahmanir rahim sai rairayi tilis sai rairayi tilis iga ya je shimfiɗa yalla bai aka zo ma kirari. Shehu Abdulhamid na gidan sarki, wannan shehu nan muka naji daga malam namu wallahi da azumi. ba ku ɗauke ni bashin rantsuwa ba kuma a wajen ilimi dattijai ne a zaune kowanne ka ce imam malik din ne da littafansu in san bai taso bai kawo wannan to sha abdul hamid na gidan sarki Allah ya rahamshe shi direban halifa sunusu ne sarkin kano sunusu na farko Allah ya albarka da wannan din ma ya kiyaye shi barka annabi ya kiyaye addini da shi ya kiyaye gari da abu sha abdul hamid na wannan ni yake ga kuma ba ba ba ya ce wata rana sun zo kaduna nan kaduna taro da sarkin kano sunusu to an sauke sarki a otal to sai sabis mai otal din sai ka leman kwalba da kofi da faranti da leman kwalba da kofi sai ya bude leman kwalba ya bude kawai ya bar abu ya fita kuma al'adar sarakuna akwai mai bawa sarki ruwa ko abinci tun daga kisa annabi Yusuf ta nuna wannan ko? Mai shayar da sarki da mai ciyar da sarki shi gaba ɗaya. To, kuma shi al'adar sarkin sunusuwa ya gaya wa ma'adara kama sunusu, amruhu la kadiru, kuma ba za a taɓa ba, ba za a sha ba. Ga shi yana zaune yana kallon abu ga. Shi kuma Abdulhamid, shi Abdulhamid ya ci ina zaune waje ɗaya, daga kuma ga shi mai bayarwa kuma baya nan. kila su suna can masaukinsu. Sarki ne kuma shehi ne a take ana. Sai na taso da gudu, sai na zo na buɗe abin leman na cika kogo na ɗaga kuma sai tsoro ya kama na yanzu na ba sarki ya karɓa kuwa, ai ba ni ne mai wannan aikin ba. Na shiga wani aiki da bana. Ga gogun da leman a hannuna, yake tsoro kuma ya kama ni. na ba shi ko ba yana kallo na da ya ga dai alama da ya kamanta kuma abin da yake yawo a cikin kwalwata sai haka da hannunsa yace bismillahir rahmanir rahim sai kofin ya dawo hannunsa wallahi alazim shi abdul hamid ya fita mu ni jam'iyyar uzma malam a ƙara tafiya da cikin Allah a ƙara tsarki dai na da nan sai Allah ya sakare ma namusa abu ka samu bayan Allah kuma yake nan a farware ma ma'anar daga baki yake nan yanzu yanzu sai ka to haka za a ga irin wannan tasfasar sun ce bismillah a wajen dan adam kamar kun fe kuni ne a wajen rabbul izzat sai radiyallahu anhu ya ce kowace ƙasa za a ga tana da taken ƙasar wanda zai nuna ƙarfin ƙasar da wayewar ƙasar da ci gaban ƙasar da shugabanninta da kaza da kaza national anthem kamar munan Nijar kowace ƙasa sai an iya duk taken in shugabanta ma zo sai an matakan ƙasarsa kuma ai matakan garin duk gaba gida to taken masarautar Allah bismillahir rahmanir rahim taken masarautar Allah bismillahir rahmanir rahim to bismillahir rahmanir rahim ga sanan in ka je ka duba kuma littattafai kuma talibi littattafai ne duma duma za sai na Allah ya girma wa fuskarsa ya ce in na ga dama zan cika ra zan cika buhunhuna kayan waga waga ta bakumi saba'in da fassara dugon ba na bismillah to bare alifin kanta bare wasalin na kansa alifun wa shaklatuhu wa ba'un nuqtatu والحمد لله قبل الله والسيد دوبري دوانا اللهم يا عليك صل وسلم على الباء ونقلته وشكلته ثم على كوغا قال kaga sai na aliya da gaskiya dama mai gaskiya ne to to yanzu ba din bismillah kenan ina a zo kan dungu alif din kan kuma ina bare a zo kan sun baro a zo kan mi'ara alif lallan hakuri alif lamra ha karami min jahilu ara da lan tsage alif lamra ha karami ya mi ara a zo wannan bari a zo kuma alhamdulillahi rabbil alamin to mu dinga duk abin da za mu mu dinga hada ta da bismillah bismillahir rahmanir rahim ba ce bismillahir rahmanir rahim kowace sura ko a sallah ko a wajen sallah duka baki da wannan shi ne shari'a shi ne abu duka baki da haka fatiha zuwa ta ismul azam farko sai ka a'udhu billahi minash shaitanir amara ko duk kuma ka sa ka bismillah sai ka sa bismillah a ciki to bismillahir rahmanir rahim in za ka duk wai in za ka fassara kowace sura ce to ga ka'ida na ajiye ma ga gobula nan da za ka in ma dai abin da ya rataye da akidoji ne zatin Allah sifofinsa sunayensa annabta mala'ikatu billahi wa mala'ikatu wa kutubi wa rusuli wa yawmil akhir wa al-mala'ik al-qadari khairu wa sharri duk dai gashi nan bismillah dan kuma abin da ya dangana da rayuwar duniya ne da kaza kaza na suna ar-rahman in abubuwan lahira ne daɗin ka ga mumini wa halkan ga kafiri da arrahim ga shi na duk gaba gida to bismillahir rahmanir rahim
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس قربا يا كسنت للناس ga mutane ahli makka da sun da mutanen makka munkirul ba'as masu yin inkarin tashin kiyama din nan to kiyama ta kusa wa mutanen makka amma alhali iqtaraba lin-nas karuba lin-nas ya kusanta ga mutane ahli makka da munkirul ba'as masu inkarin tashin kiyama hisabuhum hisabunsu ya kusan musu mutanen maka hisabunsu ya kusan zuwa musu ai ranar hisabunsu ranar kiyama ta kusan zuwa mutanen maka alhali wa hufi gablatin mu'uridu suna nan cikin rafkana suna masu bujirewa shiryawa ga shi sun ki shiryawa da kiyama ta kusan zuwa mutanen maka ga shi sun ki shiryawa ko kuma ikitaraba linnas ga kiyama ta kusa da kowa da kowa gaba amma kuma gashi kun ki shiryawa duk da baki da wannan mutanen maka ne suka ce kai da Allah ku rabu da Muhammad ne yi duk abin da yake faɗa da lahira da yiwo shi ne wannan abin da ba shi hawa ta rana ne wannan shekara dubu annabi lada da ake cewa Allah ya ce ab ai abin ma ya kusa kaza wa'ansu kaman cewa a sai amurin lahi lamarin Allah ya maza shi nan kazo amma falatar ta ajiyu kan ku gaggauta kowa ya aiki duk mai sana'a ya sana'a kai hadisi ma ya zo ko ka ga ma za a busa kafan ma da kwallon dabino a hannun ka shuka dabino shekara nawa yake fitowa wajen kalla ne wajen shekara goma kafin ka ci kaza in ba yanzu kuma na wannan ilimi na aure da kaza kaza ba to wai ko kaga ma za a buta kawar shuka a san yadda za a yi shuka ko to harun rashid ya ga wani tsoho yana sarki za ga ya fito yana kewayo wani nan ba za a gane shi ba ya fito yana kewaya ya ɓata kamanninsa sai ya ga wani tsoho yana shuka dabino to wannan ya wasu shekara ɗari da wani abu ko ga shi yana shuka dabino yana ta dabino sai ce ba wanda kake yi ke yaro ba ka da ido ne da idan itinamin wai ma'ana gani na kai yanzu tsaka goyau ko gobe mutuwa an ko kana da su da zuwa ciki to kai ma ka ina ne yaro da mu wa'an na bayan mu tsofaffin ba su kawo na baya za a yi mutu na yau ina ba wani zan ci ba na shuka ne kila ma sai jika na ne zai zo ya tsara ya yi komai kuma ya ci domin ba shi nake sai ran da ya zo zai shuka to shi kuma hawa shi zai ci duk abin da muke ci galibi wani za a ga wanda wayan suka yi ne to mu ma sai mu yi dan wayan su in sun zo su amma in mun lalata mun lalata na bayan mu kuma ba mu ba ai duniya ta tashi kenan kuma haka za ga an kama gaba wannan ma zai nuna ma kiyama ta fito duk wani ci gaba kalla ne ka gaba wanda na bayan ne suka yi shi ba wanda muke ciki yanzu bari kasashe irin namu din da masu tasowa yanzu duk wani ci gaba na kasashen nan ne sai Petro ba ne ne ne sai ka ga waɗanda shekara fiye da hamsin ne suka yi shi idan ai ma faskwali ma amma wai ana da hankali ke amma ba wai ai ma faskwali ma ba ba wai ai kaza kaza ba a'a lalata wanda ake kuma ba ai wani ba an gama kenan kamar an ce kiyama ta zo duk gaba ɗaya. To, to hisabun mutane, ai ranar hisabun mutane, mutanen Makka, da kuma kowane mutane ma, amma duka wanda suka jawo ta, amma shi ba zana ana lura da gamewar lafazi ba da wanda su suka jawo. To, mutanen Makka ɗin nan hisabun su ya zo, ai ranar hisabun su ta zo, gashi kuma suna rankaranu ba su shiru ba. za a ga mun yi imani da lahira da kaza ko za ga mutum yana rauka na bai shi aikin da yake duk gaman wanda bai imani da ita ba ne ko ai allazi huwa yawmal qiyamati wanda shine ranar tashin kiyama dana ya kusanta yawmul qiyama yawmul qiyamati dana ranar kiyama ya kusanta kana jama'atan min as-sahabati jama'a daga sahabbai sun kasance jama'atu jama'a da sahabbai sun kasance ya gununa suna yin gini falamma nazara hadhihi al-ayati yayin da wannan aya ta sauka tara ku dina sai suka bar ginin su intizaran da yau dan jiran ta zo ba aka bane la yujaliya da wakati Allah Allah ne kawai zai ya san washe ne a ma'ana dai ayi tattali duk abin da aka ce zai zo maka an kas ya zo ma ya gama amma kuma kai tattali kuma an ta gane za ga wa'ansu abubuwan alheri a ce in mutum ya ce wanda ya la ilaha illallah ya faɗi la ilaha illallah zai ƙara wa duniya shekara hamsin to ga tana ana yi to amma ba mai ba komai ne a wajen Allah ba in lokacin ya zo ya sa a yi shiru din dama ayin kiyama ta zo Allah zai aiko da wata iska duk muminan su mutu duk zo tafi da muminan duk gaba daya sai a yi shiru to ba ta ba la ilaha illa illallah ba idza lam yakun man yazkuru Allah zalzalat zalazilu sa'atin wa nadal muwazzilu idan aka zo ba mai zikiri kuma Allah ya girgiza ƙasa duniya kuma duk ta tashi hadisul turmuzi ya ba ta tashi ba sai ba mai cewa Allah Allah Allah akan ƙasa zikirul farji zikirul farji to kuma ai haka an kama hanya in da masu lada ake ta bubbuje wa baki duk ne mu ta akwai ba ma'ana su shuru bai san dan kare nan da suka yi shuru sannan ta kila kyau ma masu zikiri a dinga ba su kuɗi a ce in ku ƙara bari 'yan duniya ba ku ta ba mai zikiri ku ka ƙara don mai daɗa muna da ɗan shan ruwa gaba kenan don da ya yi shiru kuma kiyama za ta tashi turuzi da kuma shirya izalam ya kuma yasu Allah zalzala da lazilu sa'atin wa nadal muwazzin sai ga kuma ko su ba ma ya ga sun ɗan yi shiru daidai ko na waziba ko na abu dai duk gaba ɗaya to wannan kenan duk abin da aka ce zo kaman ya zo an ba wai shi kenan kuma sai ka bari ka ce ai kiyama ta za ta zo ka za ka za ka bari da a'a ba ko mai kai kai dai ko dai wancan babban kiyama ba ta zo ba man ma ta bakar kamar kiyama duk wanda ya mutu shi ta kiyama ta zo ai har kowace ba ta zo ba ta kowa tana ta fi shekara nawa ta fi shekara ɗari ka za ka za to an komai a yi a yi shiri ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب ka zama. a neman duniyar ka ta halafin da kaman ba ka mutu ba ka tara wa bayan ka aikata bayan Allah ka ajiye wa iyali ka babba bayan Allah kai kaza ka zama kuma wajen lahirarka kaman yanzu in kai sallah a zahar ba za ka kai la'asar ba haka za ka dinga shirya abubuwa haka za ka dinga shirya abubuwa to wannan kenan to wani sai suka bari to ai haka can kaman wata aya ta fassara ta ya matar amma fala ta ta'ajidu kanko kanko wata daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kokari ɗaya daga cikin mata ta ce ai dujal ya bayyana wannan ɗaya uwa ta mu ɗaya cikin kicin da gudu da kurkunniya irin wannan abu na girki ya abba ta mata jiki to annabi annabi ya da ya aka aka ce ai ko na na saudar ce wasu ce mata kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya yana kaɗe mata kuran kicin yana cewa faka an kas kamar ta zo ne lokaci amma dai ai tunda an ce za ta zo amma ba haka bane amma dai faka an kas kamar ta zo ne ban ce ba ta zo ba amma kuma kamar ta zo Allahu akbar yanzu duk ina suke suna wajen Allah ta su ga mutu ai ta zo fa duka an kas da ne fadar da ita na na saudar din to haka to haka mu ma din shekara nawa ne ka faka an kas an koma gaibi ka aji tsoro faɗarta bai sa ta zo rashin faɗarta bai hana ta zo Allah ya ba mu tsawon rai cikin addini da ibada da ma'arifa da son Allah da son manzo Allah da son masoyansu barka annabta da lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci barka annabi sallallahu alaihi wasallam da imani tabbatacce rasiki barka annabi haqqul yaqin barka annabi sallallahu alaihi wasallam mu da dukkanin masoya da dukkanin Allah da baki da barka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana haka amma kuma da ita tattali ai ta tattali ai ta tattali da yawa za ka ga yaro mai jini a shika mai wanda ma zai ga aini da abu sun da ake yaro kuma tsoho yana nan ma shi da kansa ma zai ni da ni aka ɗauka ma aka bar wancan shi ya zo ba a ga dama ba zai zauna dai ya ga yana nan yawa kuma za a ga tsohon kuma ya ga ya ga jinjiri ya ba a kai dai kowa dai na azumi da ya zo da in takamar tsoron Allah kake nawa ne masu tsoron Allah suka kai in takamar fasikan nawa ne ba su kai suka kai in takamar shugaban nawa ne shugabanni in takamar talauci ne ai mu amman ta ga nawa ne talakawa suka tafi aka dai duk da baki da da aka hanya ce kawai dan haka namiji shine wanda zai ta aiki kana yawo tana yawo kana yawo tana karam wata rana a haɗu wata rana a haɗu fito sai da yara ce ke sai zuba suka zo duka baki da to namiji dai ta aiki ya ta tana harawa in ka ce ka koma ɗaki ma ka je ka kwanta to ka sani sai da azubu ma shekara ɗari ai dole ka fito da gudu duka baki da ai dole mutum ya to wannan kenan bikira fi hadhihi al-ayatu an ambata a cikin wannan aya anna yawmal qiyamati karkaru ba ranar tashin kiyama ya kusanta ko yawmal hisabi shine ranar hisabi ranar da za a yi ranar hukunci sunniya yau mai hisab an ambace shi ranar hukunci ka tasmi yadda yau mai zuma ya jiri ta kaman ambatar rana da abin da yake faruwa a ciki ranar idi ko ka ce ma yau idin ma gaba ɗaya ko ka ce ranar idi saboda idin da ake a ciki to ranar ma ta zama ranar idi to saboda hisabin da zai a ciki aka ambaci ranar kiyaman ma ranar hisabi yake sababa lin nasu hisabu kuma hisabun nasu ma ya kusanta gashi ai ranar hisabu da annahu domin wannan rana ya jiri fili hisabu hisabi yana gudana a ciki wa qurbuhu kusancin sa min ba ta kofar anna kullu yawmin yazidu qurba ma'ana kowace rana in ka kwana kowace kwana in kai ko kowane waye gari idan kai to ka kusa da kiyama in in kwana dubu Allah ya rubuta ma to in kai kwana ɗaya ma'ana an cire kwana ɗaya kenan ko a yanzu za kusa saura kwana ɗari tara da saba'in da kaza in haka haka haka haka har a zo saura kwana ɗaya har a zo an gama haka za a yi ta tafiya Allah ya san kwana nawa ne ya rubuta mana Allah ya sa mai tsawo mai albarka mai ibada mai addini mai lafiya amma Allah ya san nawa muka ci ko kuma an mun kirga ai za mu ci shekara nawa aka yi kwanan za a iya kirga nan gaba ne sai a kai za a iya kirgawa ko to in kwana nawa aka ta san wato yana daga ni'ima an tambaye waje ba ne babban ni'ima babban ni'ima koye ma kwanan mutuwa da aka koye wa kowa kwanan da zai mutu da aka wannan babban ni'ima ce da kaga mutane sun mutu kafin ranar ba ta yi da mutum ne da haka kirge kullum to ya kwana nawa ne ne ni ne ya dan bace da kullum kirge za a dinga yi kullum kirge amma Allah ya koyi tun da kira ma haka sai a dinga shekara ta kaza shekara ta kaza kaza dai Allah ya to duk in ka kwana kaga muna dake gariya wa alhamdulillah to kuma a take anan da mutum zai zai kula a bakin ciki zai aifa ya ya ci ya ci wani kwana daga cikin kwanan kiyama ta kusa ba haka haka haka to kowace rana ƙara ma kusanci take da kiyama wa huwa aqrabu al-yawmi bil min am domin yau ka fi kusa da kiyama akan jiya yau dun fi kusa da kiyama akan jiya to haka haka haka wa fi kulli nafasin duk wani numfashi in kai ya kunu aqraba min an-nafasin lazima ka yanzu numfashin da muka ja mun fi kusa da kiyama akan numfashin da ya shige haka al-insan dan adam ka annahu majmu'u ayyamu dan adam kaman kwanaki ne aka tara dan adam kaman ta tara kwa kullu yawmin yan yantake su yau ko da rana kaman yana tawayar kwanaki ne kuma Allah ga ko jiki na kaman yana tawayar ko mai girman sa da karfin sa da da ya ga ake Allah ya kufa imanin da ya zama wani kankani dama shi ne kaza shi ne kaza kuma kuma ya dinga da ana ta kwasa kwanakin dinga baki daya haza ila alfana ya karabu kaga yau zuwa karewa ta fi kusa haka wa majmu'ul anfasi kullu nafsin tare da jinnin fatin da ya fita ko wa juz'un minka bangare ne nasa la yahudu abadan ba zai koma ba zai koma ba fa haza la shakka yahudu ila fala ashe da adam ba makawa ba kokonto arewa ya tafi arewa ya tafi wallai wannan haru haka dare da rana su ma duk kayan kayan aikin kiyama ne su ma duk ɓangara suke dare ya ɓangari nasa rana muna muke dare yaro muna muke gari yawaye amma kuma abin da suka ba ɓangara da yawa sun kwakwaci nasu haka su kafa su kafa su ake kiyama ta zo haka su ma ka annahu ma'awunin dare da rana ka ce dunduru sai ne ai dugoji wannan diga da ake haɗa da ita ka ce dugoji ne duk ta amadu da hadami hayatika da ake yi dan a suruta rayuwarsa duk dare in ya zo kamar an buga diga ne an dan ɓangari wani waje idan gari ya waye an kuma buga diga an ɓangari wani waje haka dare an ɓangara rana an ɓangara haka haka a wata rana a ɓangare ka gaba ki ɗaya a ce ai ya tsari ya mata sai ta raba lillah da yau mun ya mata aisa annahu atin ranar tashi ya mata cewa shi mai zuwa ne lare ba fi ba ku kwanto cikin sa a qarabun min amsi hadha allazi maza to ya fi mana kusa da jiyan mu da ta shige wala ya uda jiyan bai ta da ba su dawo ba abada sai dai fasowa za a yi tai wa qurbu sa'ati kuma wannan kenan kuma abin da zai nuna ma kusa da tashin kiyama ita tarafa nasi kuma abin gaskiya ne cewa anna hadhihi al-umma cewa wannan al'umma iya akirul umar suke ƙarshen al'umma ta ba wata al'umma ba mu ce a ai ko mutum ma wata al'umma ta zo a mu ne ƙarshen al'umma duka ba kida wa hadha rasul wannan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam huwa akirul anbiya shine ƙarshen annabawa bu'istu ana wa sa'atuka hatayi magalla yace an aiko ni da kiyama kamar babban dan yaba dinnan da karamin da na manuni da maɗaro to ni da an zo ita ma sa a tana nan kusa ga bambancin su ba yawa ai da annahu la nabiyya ba'da sai da ba wani annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala ummata ba'da ummati ba wata al'umma bayan al'umma alimna sai muka yi sani bi qurbi zawal al-amr lamarin an kusa na kai lamarin mu ne karshe da an ce wani ne karshe ai kamar ma an kusa tashi kenan to ba gani ba wani ne na karshe ba da yayi fa tashi za a yi har ma muna faɗa ko to mu ne na ƙarshe da an an gama abin da za a yi da mu fa nade ƙasar za a yi nade ta za a yi an gama walakin sai dai la yujalli hali wa qaddi illa ba wanda zai iya bayyana lokacin da ko ya san washe ne lokacin da zai yi sai Allah wannan Allah ya bawa kansa ilimin wannan abu as-sa'atu qiyama tabqati hayyizul kitman tana nan a wurin buya an boye ta gaibun Allah tana nan a wajen kula laisa min ilmin makhluqat ba ta daga cikin ilmin halitta ba ta daga cikin la ya'lamuha illa Allah ba wanda ya san ta sai Allah tabaraka wa ta'ala hiya al-ghaib allazi la ya'lamuhu illa Allah ita ce gaibun da ba wanda ya san sai Allah tabaraka wa ta'ala shi ne kadai a hannunsa take shi ya rike ta a hannunsa take ba bai sanar da kowa ba kullu gaibi duk wata gaibu ruba matsala alai ba abu zubadi lafiya ila wa'ansu daga cikin bayan Allah su rusta ko daga abubuwa na Allah ko daga ilimin mukansu allama hul bayan ko daga ilimin su rusta illa yawmal qiyamah ila na tashi kiyama al yawmul ladhi taqaw fihi nafsat wace ranar da za a wannan buta haya kunan nasu jami'an mutane su kare ga baki da huwan nafsatu saniya su shine buta ta biyu yau a suna jami'a za a tashi duk mutane gaba daya wa ya atuna yau mal kiyama su zo ranar tashi kiyama haza wannan la ya'lamu hu illa Allah tabaraka wa wanda yake wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine aqidan musulmi shine abin da suke kai amma duk da haka za mu zo da karatu malamai na Allah malamai rabbaniyai tun daga na sahabban har zuwa yau har a ƙare malamai sun tafi lallai ba wanda ya san kiyama ba wanda ya ce kwace ta ba wanda ya san amma manyan malamai sun yi ittifaqan Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Jibrilu ma ga shi nan ya sani sai dai kuma an hana su faɗa waya daga cikin gaibun da ba a faɗa sai dai alamomin da manzon Allah ya faɗa amma a ce washe ne Allah ya hana a faɗa bai hana wa'yansu daga cikin mazajen manzon Allah ɗin ba, sallallahu Alaihi wasallama. Allah ya sanar da su, su ma suna nan bin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama. Dama sun dai mazajen sa ne za su gaje cikin komai, ba su san su tona abin da annabi bai tona shi ba, ko bai yarda a tona shi ba, ko Allah bai yarda a tona shi ba, ba su yarda ba su fita ba, amma kuma kalli aikinsu. Zai nuna ma sun sani. za ka ga sun watsar da komai sun koma ga Allah suna yin gaskiya suna bin Allah suna suna shiri za a san suna shiri ko mutum ya ce ya sani salama ga yana shiri ai ƙarya yake ko mutum ya ce wala kunta alamul ghaib lam taqtasu min al khair da na san kiyama da na yawaita alkhairi to Allah ne yawaita ba sallallahu alaihi wa sallama kare ma da rasuwa na sau za ga suna da shiri ko ba a san watan babba ba dai ai kowa ran da ya mutu ranar kiyama sai wani sai yau da sun ce rana kaza su kuma faɗin lokacin su faɗa ko ba su shige wannan ba duk da baki ya to amma dai karatu na farko karatu na ba wanda ya san ta sai Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine karatu na farko saboda ko an ce ka sani ko ba ka faɗa ba ai kaman kyau dai abin da aka sani a faɗa amma abin da aka sani wanda zai faɗa kaman ba shi ne yana nan duk baki da amma kaman ba shi ne tunda shi wanda bai san abu wani abu ba shi abin da na sanar ya sani wannan kadai ya sani duk baki da wanda shi ne ranar kiyama Allah la alamu illallah tabaraka wa ta'ala wanda sai Allah ala rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin jibrilu man mas'ulu an hadi alamin as-sa'il wanda ake tambaya a kanta bai fi mai tambayar sani ba bai fi mai tambayar sani ba ina ganin dai gwaru gwaru larabci na dai haka ne fasararsa wanda ake tambaya bai fi mai tambayar sani ba to galibi yanzu ibn rajab al-hanbali da ya kawo nan wajen sai ce ma'anarsa ya'ani annabi yana nufin ilimin halitta duk da baki ɗaya sun kasa a bisa sanin kiyama wannan Allah ne kaɗai ya rike sanin a wajen wannan kenan to haka ya masara kuma yi wa Allah haka malamai shehu ma zai sauka da samu abin da malamai suka faɗa a zafi shi ma gashi abin da ya faɗa kenan mal mas'ul an hadi alamin nafsi ma'ana ba wanda ya sani sai Allah amma kuma da irin karatu ne irin na yara irin hankalin kan wanda ake tambaya da ne wanda tambaya sani ba kama ai ban fi da sani ba kaman a cikin nan zai nuna cewa ba a sani ba ka sani na sani illa ka san an hana mu faɗa domin ba a tsawon tambaye da gaya ma yawa wane kaza kaza haka ne kace to na ji ka sani ne an za ka zo a kai ka tambaye ni na ji ka sanin wannan zai iya ka san ban sani ba ga zai iya zama ai kai ma ka sani ina sani wannan shine kuma abin da karatu na gaba zai zai nuna cewa manzon sallallahu alaihi wasallam Allah ya san shi illa Allah ya sanar da shi amma Allah kuma ya sanar da ana su fada Allah tabaraka wa ta'ala ya ana su fada wannan karatu zai zo da da wannan duk gaba ɗaya ila magadan su Allah ya san amma da mutum ya ce ya san kaza zai shiri yana ai ka san ƙarya yake amma wanda kaga ya koma wa Allah yana da shi kullum a shirye yake ko ya ta da sani ba ai ya sani in baka sani me ka haka tattali ne haka ka tattali sai kuma da kake na in da kan ai ƙarya kake da ka da ka yi tattali duk gaba daya to da annabi sallallahu alaihi wa sallam da Allah kullu a cikin tattali ciki sai annabi sallallahu alaihi wa sallam gaba ki da to wannan kenan walakin da da manzo Allah yake sai dai ko kubirukum bi amarata zan ga ya muku alamomin ta ai baka san abu ba ya yi san alamarsa wani wannan ma a cikin karatun ma a take a nan zai dan nuna ma wani abu amma bari gaya muku alamominta idza waladatil amatu rabbataha idan baiwa ta haifi uwar gidanta ko ta haifi uban gidanta baiwa ta haifi sarki kaga yanzu danta ne amma kuma mai gidanta ne kuma kamar ya mallake ta ma sai dai da ita kuma haihuwa ta ‘yanta baiwa, ummu walada, duk baiwar da aka yi sadaka da ita ta haihu, to da mai gida ya mutu ita ma ta yi yanci. Da mai gida ya mutu ita ma ta yi yanci. Abin mamakin malamai, abin mamakin malamai cikin Allah ba sa ba sa sa mutum ya dama ya tafiya a cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk da baiwa ce, amma ummu walada ce. Uwar sayyidina Ibrahim ce. tun da ta haihu da manzo Allah sallallahu a shari'arta da manzo Allah ya koma zuwa ga ta'yan da aka ba wanda ya mallake ta ba wanda ya aure ta ba yadda duk matan manzo Allah suka zauna har suka kare ita ma sai da ya turbi ya suka zauna har ta kare zai wa Allah daga wake da tana daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da ba wanda zai yi sadaka da baiwa babansa da kaza bare ma a ce ta yau shi kenan ta yanci ai wata yancin ta duk da baki ɗaya to za a ga bayi magana kamar ya nuna sallallahu alaihi wasallama za a yi duhatu laraba za su yi sadaka da bayi kuma bayi nan za su yi sarakuna kuma za a haka filan haka ne da mamun ne ko aminu da mamun mamun ai dan ɗaya daga cikin baranikawa ne bayan banu abbas din da shi sarki ya kuma ya zama ma shugaba duk da baki da kuma haka za a ga yana faruwa wani na da cikin alamar kiyama wani na da cikin alamar kiyama wa idan kana ru'atu idan ka ga makiyaya ya ta dawo nuna dilbuniyani suna yau su suke gasa makiyayan ma ba ma masu kiwon ma dabbobi masu albarka ko kuma masu girma kamar shanu a'a ru'atul bahami masu kiwon yan marakai ko yan yan akuyoyi ko yan dabbobi irin da wanda sai an kan ga wanda dai ba su da wani daraja na za a ce ba dan fashi wannan kaje ka dan kiwon bai kai ma darajar ma kiwon ma sosai din ba ya dagarce kaza kaza to ga irin wannan yadda dawo na filibin ya yau su suke tsere-tseren gine-gine a birni wannan ya yi hawa kaza ni sai na yi hawa kaza ni sai na yi hawa kaza shi ne kuma suke yama lokacin da yayi to sannan ka tashi lokacin da yayi yanzu amerika wannan dukkaninsu cowboy da ake cewa cowboy ko ba duk makiyaya ne kaza da yau wanda ya su to haka dai za a gani ya faɗa wa nuna bilbin ya ya mata yi wa idza wujida al-amr ila ghayri ahli in aka jingina lamari ba ga mai lamarin ba a je a jawo matsiyata cikin na can da aji nesa da birni yau su zo su ne masu mulki a birni duk su wulaƙanta sarakunan birnin duk su wulaƙanta masu girman birnin kiyama ta zo. Tun daga kwamanisanci, kwamizin cewa ‘yan ƙauye ba suna da nasu ha'ari da za su iya mallaka birni, yi kaza kaza kaza. Duk aka wulaƙanta na birnin aka ture su girga baki ɗaya. Ko ba wani mai sarauta, ba wani mai aka tutture su. sai aka ebo talakawan na can daji aka ɗaɗɗora su a kan shugaban dama suna nan haƙe da wa'annan shugaban na zulmi duk suka wulaƙanta su suka lallata mulkin su kuma a halitta ma ba mulkin a jinin su duk abin shi ma ya lalace duk abin shi ma ya lalace sai a sama abu ne mai kyau amma kuma haɗari ne to haka kuma mulkin mallaka ya zo haka nasara ya zo haka nasara ya zo komai kafin karkatar sarauta komai kaza kaza kaza kaza komai dan ƙauyen ƙauyen na daji in je turanci nan ya iya ya iya siyasan nan ya iya ko me ne kaza kaza yanzu yanzu shi zai zama gwamna ko shi zai zama shugaban ƙasa ko shi zama ciyaman duk girman sarkin nan duk akalin nan nasa duk tsoron Allah nan nasa jijjinin mulkin nan da yake jikinsa duk kaza kaza yana ƙasansa yana ƙasansa to shi fa ga fa kuma wata cuta shi ma akwai wata cuta a cikinsa cewa ya zo daga wulaƙantaccen waje ko da kaza to sai ya yi maganin wannan sai ya lallasa wannan shugaban sai ya lallasa wannan sarki sai ya ɓata wannan duk abu sai ya halaka wannan lamari gaba ki ɗaya matsayaci ne kawai ya taho daga wani waje ya halaka abun gaba ki ɗaya shi ko bai iya ba ba zai kun an ba shi har zai ba in an ba shi ma ba zai ba shi kenan duk abin sai ya rushe sai ya lalace shi kenan sai kowa ya zama shugaban kansa duniya ya ta tashi in dai duniya ba ta tsari za ta tashi duk gaba ki ɗaya to wannan ma in ka gan shi to kiyama ta duk an yi haka duk aka so lafin nan duk aka zo daulolin nan duk da shari'a aka ture su su ma wanda suka ture su aka ture su ma wanda suka ture su aka sharifan awariyawa suka ture su ma da aka ture su su ma abbasa suka ture su su ma hola ya zo ya ture su su ma wannan zo tura wa'annan wa'annan sai daga sannan sai dai baya aiki sai dai kasa aiki sai dai kasa aiki har daular turkiya din kalifanci kalifanci kalifanci musulunci musulunci na da ƙarfi akwai kalifan musulmai a duniya kalifanci yana da ƙarfi yana da ƙarfi wa'anda ba su da kalifanci ba su da mutane suka suka ture turkiya din aka halaka kalifanci kalifanci ya kare da baki da sai dai shugaban ƙasa kaza shugaban ƙasa kaza kaza turkiya shikenan aka yi ƙasa ake tafi ake da kiyama ta duk an ga wannan to haka haka haka haka abin da tafiya ya tafiya duk da baki da da haka muqaddamar nan ta ibnu khaldun ibnu khaldun yake cewa kakkubawa kakkubawa wanda da hanyar mulki ya ruba matsayaci na can nesa wanda ba wani kakkudan tsaman mulki da yana nan da cuta a jikinsa ta jin haushin masu shi to sai yi kasa kasa da su sai yi kasa kasa da su wata fiye yana a rubuce ba wai dan ko wani abu ya faru kwanan nan ko bai faru kaza ba haka yake a ko haka zaka yi ta gani haka zaka yi ta gani to bare kuma abin da tura mulkin mallaka suka zo suka sassa kenan da da da aka yi yancin kai an iya canjawa an iya canjawa sarakuna nan su ne masu ƙasa su ne masu kaza kaza a daidin da ba su abama ba ana ganin kawai zaman banza suke yi to ana ba kuma su ne masu kula da addini wannan ma shi ya fi haɗari ne yasa ba za a ce ɗan siyasa ba ɗan siyasa na yana da girma shugaba ne kaza kaza amma kuma sunan ta siyasa ko ƴan su masu yin addini ne in dai sun kai ɗari ya ga sun taru in ƙuri'a ta zo to ai dole yana neman ƙuri'a su ko ai dole ya yi musu abin da suke so shi kuma wannan ma haka karatun da yake za ka iya cewa kai kai ma abu da kake ma'ala kake alaka da mutane iri kaza su to in zabe zo ya za a yi in zabe zo za amma shi sarki zai buƙatar in zabe zo ko ƴan ƙasa za su zabe shi akwai waɗansu mutane suna nan a cikin gidan su suke zaɓa ba su ko biyar ba ko abu in suka zaɓa suka yi komai suka yi ba a gidan zai yi ba a duk gari ya yi mu baya ya yi haka sai na ya gaya ma'auya da ma'aurata ayyukan zaben ka ita waɗanda suka zaɓi da yana abubakar a masallacin manzo Allah su suka zaɓe ni kuma su ne da zaɓe ba sai na wanda kuma yayi ba yabo waɗannan to su ne kaza kaza kaga waɗannan da za su kula da addini su rike shi da kyau ba sa tsoron kowa ko kai ya sa musu ƙuri'a ko kai ya kaza kaza to za su dan haka addini ya fi zama a hannunsu ya fi kaza ya fi kaza za sa tsoron kaza kaza ko gonan da yake da sun sai gidan sun miƙa da kaza amma ga ta siyasa za a yi kaza kaza to shikenan dai in wanda dai ba na dan abun ba ba dai san kan irin wannan abba aka danka to an shiga uku manyan nan sun shiga uku sai ya yi kata-kata da su duk gaba gida dama yana nan da ciwon kinsu a cikin zuciyarsa duk gaba gida Allah ya kiyaye to kaga wannan to kiyama ta zo shine wutul al'amru ila ghairi ahli izin to kaga wannan kiyama ta zo sannan kuma akwai kuma wannan wanda aka kowanne mai fanni a bashi fanni kowanne mai fanni a bashi fanni kowanne mai fanni a bashi fanni to ar-ru'ati fi zamanihi makiyaya a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ahalu najd mutanen najd mutanen nan iya kusa da maka da mai da'if din najd kusan kamar riyad a yanzu har da waye da nan ne najd to hum afqarun nas bi zalika sune wata talaucin mutane a wannan zamani la yashtagiluna illa bi ra'ayi lin nas ba sa shagala da kuma sai kiwo kiwon ma ba a kuma kin su ba su da shi sai da sai wa mutane kiwo a biya su aikin su kenan yace kiwo a biya su wala ana shi yake cewa yau a zamanin sabare yanzu kuma lazina ya tsawo luna su suka fi kowa tsayi yanzu laraba an gaba su rage ana masu kiwo a da kiwon yanzu gaga dubai din nan an yi lokacin da yan sun ci abinci kuma ba su da na gari za su da na kaza har a gobe ma su suka fi kowa arzika su suka fi talaucin kwalca suka fi talaucin duk wani abu da wata kasa suke takama da shi na wayewa ko na cigaba ko wani abu da za su yi ka nuna ma na biyayen mu asalin sun yi kaza sun ka kayan kayan garga ba su da shi ba ne inda da Allah ya kawo musu kuɗi bari su yi kwalca yanzu ga burjul kalifa nan ga gidansu yanzu shi ne mafi tsaho a duniyar larabawa da tunda aka tura na amerika sai da zuwa ma a duniya ko kiwa kayi naka yanzu da baki da suna ta abubuwa sai ka yau su suke dogwayen gine-gine aka yasin haka dai kasashen duk gaba ɗaya dai gashi nan haka za ka gani wannan wannan kenan ya tadawalu na fil bunyani su ne yattaqiluna illa bil ra'i ko والآن هم الذين يتآولون في البنيان كما رأيت كما حكى أجمي في الحجاز أقبل تفكيرا هذا ظهر تدون علامة وزال الله صلى الله عليه وسلم أتها بينا وأن تجد الأمة ربتها هذا وقع في الفتوحات العرب في الفتوحات في باي في وايا لما كسر الجهاد وأكلوا السراج في باي وتصروا بهن سكي سعدك دسو ولدن سعدتهن سنحلت sun haifi shugabanninsu. Wal alamatul kubra, amma akwai alama babba ita ce wata ake jiran zuwanta. Wal alamatul kubra alama babba a tafi za zaharar wata in ta bayyana azanin fi tagayyuru da alami wata za ta nuna ma yanzu abun ma ya jirkita duniya ma ka ta jirkita ta gani. Fi'ilan duniya ta jirkice wani waje wayan sun gani. tun daga ƙarni na hudu ko ƙarni na uku duniya ta kan canja da yawa kuma kullum canja ko kai yadda aka haife ka ka san yadda garin su yayi idan kai shekara talatin ko sai ka san yanzu ba irin yadda da da waje ka za ku kududdufi ne wanka muke yi a ciki da ruwa da komai ana so amma yanzu gidaje ne a wurin za ka san wannan da waje kaza abu kaza amma yanzu kaza ne irin rikafin duniya ta kan canja yanzu amma babban canji ne da za a gani shine mahadi idan mahadi ya bayyana to canji babba ya bayyana da saukar annabi isa alaihi salatu wassalam da fitar dujan idan fitar da ya juju wa ma juju da fitar ya juju wa ma juju da rana ta fito ta yamma rana ta fito ta yamma wa'annan abubuwa suna daga cikin manyan abubuwan da za su nuna tashin kiyama ya zo amma ƙanana kuma duk yau inda ko su duma wa'ansu ɗan abubuwan da ya sun yi abu to kuma zahirin nan yana nan a zahiri kuma in ka dubi ma'anonin abubuwan sai ka gama kamar ma'anonin abubuwan sun bayyana akuyancin dujar ɗin da shaidancin dujar ɗin me ya aka rage yanzu kila ma ina jin duk ma an yi wa dujar ɗin dujar ci ko kafin ya zo duk akuyancin na za an yi kafin ya zo shiriyar mahajin aminta Allah ya tabbata a gare shi kafin ya zo kai kamar ma ta an yi wa shiriyar duk gaba ki da an musulantar da na musulantarwa an imanantar da na imanarwa an ihsanantar da wanda za an tarkiyantar da wanda tarkiyantarwar an kai wajen kaiwa to amince Allah ta wata ga ayyoyin ne ta Allah ya saka muku da alheri ai duk kun yi ma aikin ma duk gaba ki da a ranka ya tafi duk gaba ki da shi ma zuwa ya zai ya ce to manya ai me kuka rage ogan na ku ne da ya zo to haka ran Allah ma an ya sauka annabi Isa alaihi salatu wassalam shi ma duk imanin da ma'arifan da komai tarakkiya da aidan al'ummar da ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka shi ma annabi sallallahu Isa Isa almasihu ma an ya sauka wa imamukum ma zai tarar da limamin ku tare da ku ila aka ce sayyidina ma'ad ila aka ce qur'ani zai tarar da qur'ani duk gaba kida zai tarar da kudubi akan kasa da da kaza al'ummar da ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alheri ne da yawa a cikin ta to ila in ka dubi ma'anar abun dan ka dubi ma'anar abun bai hana ka bai sa ka taba zahirin ba zahirin na nan in ka dubi ma'anar abun sai ka ga abin da idan kai dai ka san dai ko yanzu Allah ya tashi kiyama ya yi daidai duk karatu ya bayyana wannan man masul an hadi alamin sa'ili hadisi ne na Bukhari da Muslim duk sun rawaito shi ko daga Abu Huraira Allah ya kare ta a gare Muslim ya fitar da nasa daga Abi Huraira Allah ya kare ta a gare shi kala yace kana Rasulullah yawman baridan wata rana manzo Allah yana waje tare da mu yana sarari tare da mu linnas fa atahu rajulun sai wani mutum ya zo masa faqala sai ya Rasulullah ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mal iman na Bukhari ko Malik Islam duk dai ɗaya ne suna nan kowanne yana nan a gidansa dan an kai wancan gidan wancan an kai wancan gidan zaka duk suna nan a yanda suke mal iman me imani qala an tu'mina billahi ka imani da Allah wa mala'ikatihi wa da mala'ikunsa wa wa kitabihi da littafinsa wa liqa'ihi ka imani da zaka haɗu da Allah wa rusulihi da ma'aikansa wa tu'mina bil ba'd kai imani da tashin kiyama al'akiri na karshe din nan tashin da za a yi na karshe wannan shi ne imani ala ya rasulullahi din ya ma'aikin Allah mal islam to me musulunci qala al islam an ta'budu Allah wa la tushrika bihi aka bauta Allah ta tara komai da shi wa tuqima salata ka tsai da sallah al makatubata wanda aka rubuta ma tabarin lamana wa tu'tiyar wa tu'ajjiyar zakata ka bada zakka almafarubata wata aka faranta ma maktubata mafarubar zai abu ɗaya ne wata suma ramadana kai azumin ramadana gashi muna yi alhamdulillah kala sai ya ce ya rasulullah ya ma'aiki Allah mal ihsanu to ne ihsani kyautai kala alheri me ihsani kala anta abudallahi ka annaka tarahu ka bautawa Allah Ala an ta abu Allah ko ta ka annaka tarahu kaman kai kana ganin sa kaman kai kana ganin sa fa innaka dan kai illa tarahu in ba ka ganin sa fa innahu yara shi yana ganin sa ai da Allah yana nan ko kai ba ka ganin sa shi yana ganin sa kyau dai abin da ake so kai ko ta kaman gashi kana ganin kaman gashi kana ganin sa ala sai ya ce ya rasulullahi ya ma'aiki matasa a to ce ne kiyama lan wace kyamara ta shi kuma qala mal mas'ul an hadi alamin sa'il abin tambaya gare akanta bai fi mai tambayar sani ba walakin sai dai uhaddisuka an ashi an ashrada bari zantar da kai ga sharadodinta alamominta ko yan gabanta idza waladat al ammatu rabbaha idan ku yanga ta haifi mai gidanta sarkinta idan ta haifi sarkinta fa za ka min ashrati a wani daga cikin sharaɗin kiyama wa idza kanat al quratu in ka ga matsalaita ba su da kaya ma sai walki kila ko kayan ma kila ba su da shi al mufatu marasa takalma ba san ma sa takalmi ba ru'usan nasi ka gan su yau su ne shugabannin mutane su ne akan mutane ba a ɗanɗana ya mata zo da yanzu za a rushe duka baki da yawa fa za ka min ashira wani yana da sarrafanta wa idza ta dawala ri'aul bahami in ka ga makiyayan yan ƙananan ƴaƴan tumaki sai an ɗan haɗa yan yan awaki masu dara masu daga a ce to je ka ɗan kiwo to wayannan ana waya ba amma kai mai da kai ma komai ba baka iya ma kiwon ba ba amma kama manyan ba ko ku a haɗa yan marakai a ce to ga yan marakai ne na yadda kiwa ta su ko ku a haɗa ƴaƴan tuma ba manyan tumakin ba ba hannu filibun to idan ka ga waɗannan yau su ne suke tsere-tsere filibun ya ne cikin manya-manyan gine-gine a za ka min ashirar da sa'a wannan yana daga cikin alamun tashin kiyama wannan yana cikin alamun tashin kiyama fi kamfi da kuma a cikin biyar din nan da la ya'lamu hunna illa Allah da ba wanda ya san biyar din nan sai Allah ba wanda ya san biyar din nan sai Allah ثم تلا صلى الله عليه وسلم ظل يكرنت إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم كبير أي علم قيامة هنا وجن الله da ilimin saukar ruwa wace zai sauka a ina ya wannan yana wajen Allah da da ilimin me a cikin mahaifan mace ba wanda yake san wannan sai Allah ashe ka san yanzu na kiyaman tsamma yanda za ka fassara wannan zai zo magana za ta zo da ilimin abin da yake cikin mahaifa ba wanda ya zai ya san sai Allah ko yawa kuma da me me za ka samu gobe me za ka ci gobe me za ka samu gobe wannan yana wajen Allah da me za ka samu kuma a ina za ka mutu a ina za a binne ka wannan yana wajen Allah ba wanda ya san wannan wannan yana wajen Allah domin a inna Allah alimu Allah masani ne khabiru masanin boye masanin sarari ne da boye ko kuma inna Allah alimu Allah masanin sarari da boye ne khabirun mai ba da labari kuma duk da kabirin ya zo nan wajen zai iya sanar da wani zai iya sanar da wani ko kuma shine kadai masanin sarari da boye yawa ala abu wanda ya ce sun ma adbarar rajul sai mai tambaya ya kama hanyarsa fa qala rasul sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ruddu alayya rajul adamin da mutumin nan fa aka zo liya ruddu sai aka tashi dan aje a zo da shi falan ya raushe an suka fito su ga kowa ba su ga komai ba sai zo ai ba mu ga kuma qala rasulullah sai manzo Allah ya ce haza jibril ai jibril ne ja a ji wa alliman nasa dinahu ya zo ya sanar da mutane addinin su wani abin da aka rasu ne addini wannan su ne addini duka ba gida. To wannan kenan. Sai waɗannan manya-manyan alamomi shi kuma an karɓa daga Huzai Fatar Bini a Sidil Gifari. Huzaifa ɗan a Sidil Gifari. Ƙara ya ce, Inda la'a annabi sallallahu alaina, mazalla sallallahu alaihi sallama ya tsinkayo mu, ko ya fito da zuwa gare mu, ko muna hira da ya zo ya ɗan zai shige ya saurari me ya muke cewa ne. ونحن نتذاكر منا تتونا فقال ما تذاكرون لكي تتونا قالوا نذكر ساعة منا هيرا القيامة يا رسول الله قال كما الله يقول إنها لن تقوم يا ورانك شبه حتى تروا قبلها عشر آيات يقول آية قوم كافيتا فذكر الدخان يقول ga hayaki ya zo ya rufe duniya gaba daya sai kun ga hayaki ya zo ya rufe duniya da yawa akan yi dutse hayakin da zai rike wani bangare yaro ko kaza ana yawa amma shi ko wannan rike duniya zai yi gaba daya to kuma za ka ji dai ko daga sani ko masu lekare da suna cewa akwai wani hayaki yana nan fa ya taso duniya a gaba hayaki yana nan ya taso duniya a gaba to ai kai ka san kowa dai ko ana dai kowa dai da aiki dai ka san abubuwan da suka taso mu a gaba da yawa abubuwan da suka taso mu a gaba da yawa ko mu abubuwan da muka sasa a gaba da yawa tura masu ke aikin mutuma ma duniya ma ta duk ta yi zafi kowace ta kan iya kunnuwa da ta abu to wannan hayaki zai cika duniya shi kuma alamar wannan alamar alam shi kuma wannan alamar hayaki in ya cika duniya ma'ana zai rufe rana to da ya rufe rana ƙasa kuma kankara ta zama sai a koma lokacin kankara kuma komai tsangarewa ne dan ita ce kawai take dan narka mu amma akwai sanyi da ya lullube mu an aure ta lullube mu sanya da mu akwai taurari masu sanyi akwai abubuwa masu sanyi da suka lullube suka kewaye mu ranar nan ce kaɗai take dan taimakon mu Allah ne mai taimakon mu amma da wani abu ya zo wanda ya iya rike ta gaba a to shikenan kuma duniya awa ɗaya komai zai sandare a da komai zai sandare kuma ya mutu an taɓa yin haka a duniya akwai dutsen da ya abu ya rufe rana a duniya ta za shi ne ake cewa zamanin kankara asarul jalidi an taɓa yin zamanin kankara akwai wani tsibiri kusan shi ne kaɗai kankara ba ta kai can ba ɗan ragowar namun dajin da suke kusa haka su ne suke abu amma komai duk waɗannan manya-manyan namun dajika da ake taɓa wannan zamanin da suka mutu duka baki ɗaya to abu Allah ne daga baki da in ka bi Allah duk wannan ba ruwan ko ma me ya yi kuma Allah ma zai yi ka gama rayuwar ka ma ko da kan ba ma abun bai zo ba ma'ana ba wai ba shi ba to sai kun ga wannan hayaki din ad-dukhan sai kun ga wannan hayakin da suratu dukhan ma sura hayakin ma gaba ki da yanzu gaba to wadda jala sai kun ga dujan na biyu sai dujan ya zo wadabata sai wannan dabba ta bayyana wadulu a sham min magaribiya sai rana ta bullo daga mahaɗarta wa nuzula isa sai annabi isa ya sauka ibn maryama dan maryam sallallahu alaihi wa sallam wa ya'juja wa ma'juja sai ya'juju wa ma'juju sun zo wa salatata kusufin sai an gaggauce ƙasa sau uku sai an yi girgizar ƙasa sau uku To, malamai suka ce, in dai girgizar ƙasa ce an yi da ba adadi, kuma a cikin da ake ce dinnan ma za a yi. Sai dai suka ce, to waccan girgizar ƙasar ta haɗari ce, ta tashi hankali ce, sai da kamce wuraren ma za a yi gaba ɗaya. Sai an sai an kakka zazzabtare duniyar nan, sai an zazzabtare ta. Kaskun bil mashriq sai an kisurce ƙasa a gabas. Wa kaskun bil magharib sai an kisurce wani waje a yamma. wa kasbun bi jazirata sai an kiturce wani waje a jazirar larabawa duk gaba daya wa akiru zalika karshen abin da za a gani kuma naru wata wuta ce za ta fito minal yaman da tsakar yemen din nan akwai wutar da za ta fito ta turudin nata ilal ma ita za ta kora mutane filin tashi jama sallallahu alaihi wasallam haka manzo Allah ya faɗa wannan ingantaccen hadisi to wayannan abubuwa zahirinsu yana nan. An samu kuma malaman da mai iftira'at al'asariya wannan technology na zamanin nan kage-kage na zamanin nan. To shi ne iftira'at al'asariya ya faɗi wa'annan a ilimance. Yanzu wannan wuta da za ta fito daga Yemen ta kora mutane zuwa tashin kiyama ya ce nefa ake nufi. Kusan asali daga Yemen aka samo aka samo abinta. haka suka faɗa ne ba ake nufi kuma filan gashi nan yanzu wuta ce take kora mu motar nan in mun shiga ita ce ita take tuka mu jirgin sama nan ita take tuka mu mun gode Allah albarka annabi sallallahu alaihi wasallam je inda muke ba kuma ai take tuka wani suke yama din ko dan su kuma da yake da kai su kuma wajen Allah kuma kiyama ta kai su yawa gaba kida jirgi gashi nan lokaci guda kai kai mutane da yawa kiyama kai mutane kiyama da yawa haka ne wannan wannan fahimta ce a ciki bata hana zahirin abin nan yana nan ba shi ma wannan hayaki din shi radiyallahu anhu yace jirgin ƙasa ne na da ake nufi da kuma jirgin ruwa na wancan lokaci na da fulkul basira fulkul basira jirgin ƙasa da charcoal lokacin ana zuba gawayi din nan ya kaga hayakin da yake ka ga 1900 ko 1900 irin jirgin da sojoji suke shiga na turar da kira ya haga amma wanda ya zo na zamanin mu jirgin kaman ba wannan hayakin na karfare kuma na yanzu na zamani da aka yi to kila wannan ne hayakin jirgin ƙasa ne zai zo da jiragen ruwa ta tayyar din nan kaga an ka gan shi ji irin salon sosinsa fulkul bakira kuma a take a ƙarnin shehun kuma takanoloji ci gaba aka yi jirgin ruwan kuma da babu hayakin shehu ya amfani da kuma fulkul makirati jirgin ruwa mai keta ruwa ya fi mai hayakin gudu da komai wannan kuma electric ne ba ma wata wuta ce ga gaga haka hayaki za a samu a'a sun fi sun fi zafi sun fi kaza kaza kuma ga na makamashin nukiliya da ake yanzu da na kaza da wa'annan duk wannan duk a ma'ana ne ya hana kuma wannan zancen hayaki da duk yana nan ba duk gaba ɗaya duk abubuwan za ka ji duk abu dujan din ma muhijin bin arabi ya tafi ya yahud yahuda ne da nasara za su haɗa ƙasaitacciyar bataliyan yaƙi a gabar ta tsakiya a dujilatu bagada da a iraki za su haɗa bataliyan yaƙi a iraki za a yaƙin da za a dandake wa'annan wurare galibin malamai da suka ga yaƙin golf na farko yakin Saddam Hussein na farko suka ce wannan ake ne. Aka ga da ragowa, wayan suka ga yaki na biyu, yakin Gold na biyu aka ce wannan ake. A yanzu magana da muke gashi nan duniya tana ƙara jirge makabu kayan yaki ga Amerika nan duk nauyi ta ba taɓa fitowa irin na bana ba. Saboda Iran ta so kano ta, ba su taɓa fitowa irin ta bana ba. Sai ita ma Iran ɗin haka. su ma larabawan duk gaba ɗaya su ma kowanne yana gyara kayan yaƙi sa bai taɓa fitowa da shi irin na bana ba za a buga ka Allah ya sa a buga ma shine zaman lafiya da yadda kowa ya wannan ɗana kunama tasa in aka buga ba kyau ba kyau ko kuma akwai yana dole sai an buga ila shine ma'anar dujalin dujulatu bagadada yaƙi za a yi a bakin dujulatu bagadada a irakin nan to kuma ko yanzu ai ga yan zanga nan sun fito suna zanga-zanga su ba su yadda yakin da ba ruwansu a ciki ba kuma da yakin amerika da iran ya zama a kasar su kuma dole da kasar su saboda ai yaran iran din duk suna nan a cikin kasar tasu ita ma amerika yaran ta duk suna nan a ciki shine harbu bil wakala kowanne wakilan sa za su duk ga baki daya Allah ya kiyaye wayannan duk ma'ana ne kuma wannan mutum din ne wanda wani suka ce ma'anar dujal majalisar ɗinkin duniya idanta ɗaya ko ita ce ɗaya a duniya ita ce kaza kaza in ta kafa ma takunkumin kai mutuwa ta zo ma in ta yadda da kai arziki ya zo ma ya ce ai kaza kaza kaza ko ku american ko shi nan dai kowa dai da irin fahimta amma dai da muktar atul asariya din nan shi na sa maganganun da hikimomi da karatu da soke na sokewa in ne sokuwa ne da tabbatar da na tabbatarwa wannan littafi ya dace almajirai duk su mallake al-iftira'atul asariya yana da amfani kwarai da gaske wannan shine karatu sai zancen gaibu din nan ta tashin kiyama to gaibu kuka da yawa gaibu ma'anarta abin da ya buya abin da ya buya ma gaba abin da ya buya abin da ya buya ma shine gaibu to sai dai kuma gaibin hawa hawa ne akwai koyayyen abu a cikin aljihunka wanda mu ba mu sani ba akwai koyayyen abu a gidanka wanda mu ba mu sani ba ko kai din ma akwai koyayyen wani abu a gidanka baka sani ba kai ma ya zama gaiba a wajenka akwai koyayyen abu a garinku wanda baka sani ba akwai koyayyen abu a kasar ku akwai koyayyen abu kila a afirkan ku akwai koyayyen abu a cikin duniya wanda kai baka sani ba ga kuma lahira baka je ka gani ba ga hadarorin Allah, alam Allah ya san alam duk baki ɗaya, ga gaibun hadaran Allah, ga gaibun sunayensa, ga gaibun sufofinsa, shi ne wannan subuhatu, wannan labule da yake fuskarsa, ma'ana wannan haske da ya lullube shi, shi ma gaibu ne. Ga zatin Allah ma, ƙarshen gaibu kuma tabaraka wa ta'ala ƙarshen gaibu duk gaba gida wannan shine gaibu ma'ana abin da yanzu abin da yake aljihuna a wajen ku gaibu ne abin da yake aljihun ku a wajen na gaibu ne ba san me ba akwai kuɗi ba kuɗi kaza kaza wannan shine ma'anar gaibu to da kuma irin da duk wannan abu da muka faɗa to malamai gangariyan gaibu ko ma wacce ce ba wanda ya san tafiya Allah wannan shine aqidar duk musulmi ba wanda ya san abin da yake boye sai Allah sai shi wanda ya shirya abin to kuma yanzu an soma budewa ai kai da ka ajiye kai ma baka sani ba yanzu ni da ko akwai abu aljuna ko ba ai na fi kowa sani yanzu kuma Allah ya sanar da ni ni da nayi ajiya ni ma gashi na sani in na ga dama kuma na sanar da wani wani fa ba komai aljihuna ba yanzu ya san gaibu ko kuwa na fa da kaza a cikin aljihuna yanzu ya san gaibu zalika min anba'il gaibi nuhihi ilayka yanzu duk labaran gaibu ga su mun gaya ma yanzu duk mun san gaibu mun san gaibin da aka yi da babu annabi Musa mun san gaibin da aka yi da annabi Musa mun san gaibin da aka yi da annabawa mun san gaibin da duk wata magana amma gaibin da aka yi da annabi Muhammadu ba ba mu sani ba fa auha ila abdihi ma auha menene a wannan gaibin mu san ta ba to to shi ba ya san kayansa wayanda ya sanar ba sun san kayansu to gaibu aslan Allah ne ya san ta. Qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Qul ce ne la ya'lamu man fi samawati wal ardi duk wanda yake saman bakwai ga saman bakwai bai san gaibu ba illa Allah sai Allah ne kadai ya sani. Wannan ita ce foundation. Ita ce asali duk gaba gida. Da ba wata aya da sai wata magana waye isa ma yazo ya ce ko annabi ko wani ya san ka. A wani sai zo ya faɗa. Allah ya faɗa gashi mun gane maganarsa. Kowa ya inji a saman bakwai ya ba wanda ya san kai kuce shi. Wa za ka bawa? Wa za ka hana? Babu. Sai kuma ga aya ta zo. Alimul gaibi. Allah shi ne masanin gaibu dama kun san wannan karatu. Fala yuzhiru ala gaibi ahadan baya sun kayar da wani ɗaya ya san gaibinsa. Da anan aka tsaya ma waye sai ce ya sani. ko ma an sanar da ni din zai tsinkayar da kowa zai sanar da kowa zai nuna wa kowa gaibinsa illa man zai min rasuli sai wanda ya zaba daga ma'aiki kuma a sake sai wanda ya zaba daga ma'aiki to yanzu ba yanzu ba wanda ba wanda zai isa ya sani a yanzu kuma akwai wanda Allah ya zaba daga ma'aiki sai shi to ma'aikin nawa nawa ne adadin ma'aika su waye su waye illa farko farko dai aqidar mu ta ma'aikan su 313 ne yanzu da ma'aika 313 duk wanda Allah ya zaba a cikin su Allah ya sanar da shi gai to yanzu an sauƙaƙe abu ashe akwai wanda Allah ya zaba ya sanar na daga ma'aika akwai wanda Allah ya zaba sai kuma magadan ma'aika shi wannan ba annabi ba ne, amma bawan Allah ne, tun daga siddiqi wali ne, siddiqi tun daga siddiqi shi kuwa wali ne yanzu, haƙƙi zuwa kuma ƙasa-ƙasa kuma da duk matsawabinsu. To nan kuma, wattaqullaha wa yu'allimukumullah ku yi takawa ku ji tsoron Allah sai Allah ya sanar da ku. Yanzu kuma duk ne so ma ya san gaibu, to yayi takawa. ba abu ce ta kazamai ba ba abu ce ta masu wasa ba ba abu ce ta a a yi takawa yanzu duk wanda ya yi takawa yu'allimuhu Allah sai Allah ya sanar da shi yanzu Allah shi da shi zai sanar da shi ga mutum ɗaya Allah ya ce ya sanar da shi sayyidina Khadiru wa 'allamnahu min ladunna ilma mun sanar da shi ilimi daga wajen mun sanar da shi gaibu waye ce ma wa 'allamnahu min ladunna ilma ma'ana mun sanar da shi gaibu abin da ya faɗa waye ya sanar da kazuru akwai sarki a gaba yana fata jiragen ruwa wannan karatu ne ai gaibu ne sarki a gaba yana face sarkin gassanu yana gaba yana face jirgin ruwa har ya tashi falla jirgin waye sanar da shi na suna cikin ruwan nan wani ya zo ya gaya musu kaga gaibu ne ma'ana wa allamnahu min ladunna idza ma ayman sanar da shi gaibu waye ya sanar da kasuru garin da yanzu suka shiga bara aka hana su abinci waye sanar da su cewa ga kuɗi a ƙarƙashin katanga mai gidan ya binne kuɗi a ƙarƙashin katanga waye sanar da kasuru wannan inda abu wanda ya sani a garin tuni da baya ma ke kasance ya kwashe kuɗin ba ka gai mu ne wannan yanzu yanzu ga suka sanar da yara suna wasa kasuru ya kashe wani waye sanar da shi wannan yaron kafuri ne masu kisa sun ce ya tsage kafaɗa yaron sai gashi an rubuta haza kafiru ta yau nan ma gaibu ne nama ya rufe fata ta rufe jini da waye da a yau nan ma gaibu ne to ko bai ga hakan ba ma dai waye san da shi kafiri ne yaro ne karami ka kuma waye sanar da kasuru wannan yaro karami yana da iyaye guda biyu su kuma musulmai ne kuma ga shi kasuma yana jin tsoro kai ya zo ya suna kan yaron ma da zai iya ma sa su ba addinin su wa ya sanar da kazir wannan Allah wa allamnahu min ladunna ilma kaga ittibaran kazir ba ba annabi bane aje ko annabi ne da har kai annabi Musa ba Muka kai annabi Musa ba to haka yanzu nan ga Allah ya sanar da magadan annaba wanda ba annabi bane sai dai masu takawa ne wa taqullaha sharadi bai yana nan azami ba zai zo ya ta cewa ya san ka kallon sama ba za ka yi ba ki a kai dujan ne shaɗan ne ya sanar da kai za a kalle ka ba amma wanda ya katsawa to shi kuma Allah zai sanar da shi to wata kulla sai shauran halitta ma ko ma hasikin ne sai me in Allah ya sanar da shi wani abu Allah mai iko ne Allah ba inna la yarum bi ghairi hisabin ba a cewa da Allah sai kaza ya faru kaza zai yi wannan mu kenan ba a yi wa Allah iyaka don haka duk wannan iyakoki ma da masu ilimin tauhidi ko masu ilimin fiqh ko ma in dai ba annabi ne ya faɗa da bakinsa ba ingantacciyar magana wanda dai daga wajen Allah ya jiyo in dai ba wannan ba to ko su din ma dai suna so su girmama Allah ne kuma a take Allah ma kuma garin girmamawa kuma suka je suka ba wani rikicin daban garin ba zai je waje kaza ba ba dai girma yanzu aka ce ya je waje kaza ai ya shiga wajen a wajen a tattara shi to madalla kaga an girma Allah ka aje an ta ko kuma ai kun ko kuma yanzu kun aro wani aiki ko ce ba zai je waje kaza ba kun hana shi zuwa waje kaza yanzu ba sarki ne ba kenan yanzu ko sarki kace ka bai je je wajen ai ce to bari nuna ma sai na je wajen ma to kuma dai ya je wajen sai ne ya ta ba sarkin bane Allah tabaraka wa ta'ala dan ya ce ya zo ya yi bara ba a bashi abinci ba da baka ba almajin da ka same shi ya hana ya zama rabbul izzat da irin wannan mutashabihat ba wannan bai hana shi kaza kaza ba to dan haka haka shehu Abdullahi yana wani ya dan tabo shi kaza kun gan ku fage hai ba dan nufin ku girma Allah ba da duk yan mutane dan a cikin girma ba shi kuma kuka je kuka fata faro wani aikin kuma kaza amma dai girmamawa ne wannan kaza kaza to Allah da iko ne kuma ya sanar da wani bawan nasa wani abun ko duk waɗannan kere-kere duk waɗannan irin ilimai kai kana neman wata gaibin daban kai kai da kanka ba kai da kanka wanda jike na ka ce to nan kuma khalaqal insana allamahul bayana Allah ya halicci dan adam ya sanar da shi warware komai kowa a fannin sa in kaji yana warware abu filla filla sai ka ce wanda wani dai shedan ne ya san abin nan in a kere keren ne in kaga tura nan suna warware ma in masu ilimin saman ne kaji suna warware taurari da wani tafiya ka kai ne ka tsira ido in a kaza kaza in ahalullahi ne kai suna warware haƙa'i kumala eh ne ka tsira man ido wanda dai dujan ne ba ba na wasa ba to haka kowa allamahul bayan Allah ya sanar da shi warware komai ya karantar da shi ai shi ma an sanar da shi to daga nan kuma za mu za ka tafi kaga dai yanzu ko a yanzu dai muka tashi dai zancen a ce ba wanda ya sani sai Allah yi gaskiya wanda shi ne asali amma kuma ya sanar da wani to kuma in ka san kuma a karatu akwai waɗanda ya sanar kawai da wani to kuma so kake ka karya tashi ko ko so kake ka lalata karatu ko so kake lalata ka'ida Allah tabaraka wa ta'ala ai da karatu zo da abu kuma dole a faɗa shi ne babban imani da abin da karatu ya zo da shi kuma yana da duk wannan bangare da annabawan da waliyan da ma duk wani dan takwaraje din duk Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine kansu gaba daya sallallahu alaihi wasallam kada an gama Allahumma salli ala قليلا قال رجل الحمد لله